makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladiyar isa ɗan ɓarin alayhi salatu wassalam shekara ta 2023 don dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun ware tafsirin suratul zakat a yau za mu yi ta da yarda Allah Allah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhakum takasur alfahari da san tara dukiya da giya ya shagaltar da hukumar tsara lamarin lafiya hatta zurtum mafari har kuka mutu kuka ziyarci kaburrinka kalla saufa ta'lamu a'a hakan bai kamace ku ba da sannu za ku sani thumma kalla saufa ta'lamu a'a da sannu za ku ƙara sani kalla lauta alamuna ilmal yaqin a'a da a ce kun sani sani wanda yake na hakika la tarawunna jahim cewa za ku ga wutar jahim wanda wuta ita ce wuta jahannama thumma la tarawunna ha aynal yaqin kuma lalle tabbas za ku gane ta gani wanda yake na hakika thumma la tus'aluna yawma idin 'anil na'im kuma sannan a wannan ranar za a tambaye ku akan ni'imomin da kuka mora a nan duniya a jiya mun fassara wasu da cikin waɗannan ayoyi mun zo akan gabar kan lalar ta'alamu na ilmal yaqin a nan lokacin da ya kare kina a yau za mu dasa daidai nan da Allah subhanahu wata'ala ke cewa a'a da kun sani sani na yaƙini da kun sani sani na yaƙini abin da ke jiran abin da za ku tarda a cikin kamararka to da ba ku tsaya ba san dukiya da alfahari da niyya suka shagaltar da ku daga bauta ma Allah subhanahu wata'ala har kuka zo kuna cikin wannan gafarin Allah subhanahu wata'ala ya zo ya karɓar rayukanku har kuka tsinci kanku a cikin kabarurka ba tare da kun shirya ba ba tare da kun yi wani guzuri ba wanda za ku rayu da shi a cikin waɗannan kabarurka Allah subhanahu wata'ala nan yana ba mu tsoro ne yana hirgita mu da cewa da mun san abin da ke jiran mu da mun san abin da ke jiran mu na rayuwar da za mu yi bayan mun mutu a cikin kabarurka to da ba mu tsaya ba san dukiya da san ya'ya da san lamurran more ma rayuwar duniya sun shagaltar da mu akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya yake cewa ya fitara ba bin nasu hisabu da wani fili ghaflatul murid mutane hisabin su ya matsu lokacin tashi alkiyama ya matsu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gayya wannan yau yace mu'ittu ana wasa'atu ka hatai an turo ni da tashin altiyama kama haka ya yi nuni da ɗan yatsan shi manuniya da na tsakiya kenan yana nufin ni cewa tsakanin turo shi da tashin alkiyama lokaci ne wanda yake dan kaɗan wanda shi ne a ƙarshen annabawa mu ne al'umma na ƙarshe wanda da mu ne allah subhanahu wa ta'ala zai rai rayuwar duniya zai tada alkiyama baki sai kowa ya wace shi sa allah subhanahu wa ta'ala yake kira da mu yake tunatar da mu da cewa lokacin sakamakon hisab shi ne sakamakon kididdiga a zamna a kididdiga aikin kowa kamar yadda mun gani ya yi so guda cewa ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai ma kowa hisabi wani za a mai hisabi wanda yake hisabi mai sauki wani kuma za a mai hisabi wanda yake mai tsanani amma dai tabbas Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawarin cewa zai ma kowa hisabi sai wasu da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance cewa nan su za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba amma lalle tabbas za a yi kowa girgika ta ayyukan da ya tun lokacin da alkalami ya hau kanshi tun lokacin da ya balaga har ya zuwa lokacin da ya mutu duk wata magana da ya yi duk wani aiki da ya yi duk wani hoci na shi an rubuta kuma na gobe alkiyama zai gane shi allah subhanahu wata'ala yana ga mu lokacin da aka ba bawa littafi shi zai ce ya kai tona ma da hadal kitab wani irin littafi ne wanka la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar komi ba bai bar kowane dan kankanan da yake ba da kababba face sai da ya rubuta su waɗannan duka ana rubuta su ne saboda ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai mu kowa hisabi akan abin da ya aikata manzo Allah subhanahu wataala yana ga mu a wurin cewa ma yalbisu min qawli illa ladayhi raqibun atid babu wata magana babu wani furuci da bawa zai na kwarai ne na samun lada ne ko kuma na samun zunubi ne ko kuma na halaka ne wanda ba lada ba zunubi face akwai masu rubuta waɗannan abubuwa ba da koyi ba Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan saboda ranar gobe alkiyama mu tashi yi ma mu misali ya yi ma mu sakamakon kowa ya ga aikin da ya ba mamaki tun da kan balaga ka yi wasu ayyuka yanzu kai da za a tambaye ka kamanta da su ba ka iya tunawa da su amma allah subhanahu wa ta'ala ya yi rubuta siyasa an kididdige su shi yasa lokacin da aka ba bawa wannan littafi ya ce ma da hadin kita wani irin littafi ne wanka la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa bai bar dan kankana abu ba haka kuma bai bar babban face sai da ya kididdige su daga wannan shi ne hisabi Allah subhanahu wata'ala ce ya tara wa linnasi hisabu lalle lokacin da za a yi mutane ƙididdiga lokacin da za a musu hukunci kowa ya samu komashi wuta ko aljanna ya matso amma ko mutane suna cikin rafkanuwa suna cikin rafkanuwa suna masu juya baya a kan ayoyin Allah subhanahu wata'ala yasa Allah ana ya ce mu alhaqu bitakasu san dukiya da san diya da san duniya baki ɗai ya shagalar da mu hatta zo tumul maqami har kuka zo kuka ziyarci kabarrukan Allah subhanahu wata'ala shine ce mu kalla law ta'lamuna ilma ghaibi lalle tabbas da kun sani sani wanda yake na yake cewa akwai abubuwan da ke jira kura da guda da kiyawa to lalle tabbas da kun yi muziri muziri wanda yake mai yawa shi yasa da yawa daga cikin malamai daga cikin sahabbai suke cewa mai hankali shine wanda ya yi makan shi hisabi kayan Allah subhanahu wata'ala ya tashe shi yi mishi hisabi mai hankali shine wanda yake zaunawa ya yi tintintin ya dinga lissayi ya gani yanzu aika na na lada da na zunubi idan aka aza su sake wanda za su rijaya wannan shine yi makan hisabi kullum idan sa ya ta yi mutum yawa ya gani ya kai marice yanzu kwantawa ya titinti wai yau da ayyuka na na alkhairi da ayyuka na na sharri wanda ne suka yi yawa wannan shi ne hisabi wanda da yawa daga cikin sahabbai sun ce kowane dan adam ya dace ya dinga yi ma kanshi kayan ya jira da gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya yi mashi Allah subhanahu wata'ala ce da mun sani sani wanda yake na hakika sani wanda yake na tabbas sanin da babu kwanto a cikin shi sanin da babu shakku a cikin shi to da ba mu bari ba dukiyoyin da da san iya da san more ma rayuwar duniya ya shagaltar da mu akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce la tarawun nal jahim lalle tabbas za ku ga wutar jahim anan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce anan Allah subhanahu wata'ala ya ce la tarawun nal jahim lalle tabbas za mu ga wutar jahim kowane kowane dan adam zai ga wutar jahim wanda ita ce wutar jahannam daga cikin malaman tafsiri suka ce nan wagala tarawun nan inda Allah ya ce zai zo gaba ya kara cewa kuma lalle tabbas za mu gane da gani na hakika ya ce wannan gani shi ne gani na wani wanda kowa zai yi mata a warzan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa idan bawa ya mutu aka sashi cikin kabari mala'ikun azaba suna zo mishi da azaba su gwada mishi yace babu wani bawa da zai mutu a face sai mala'iku sun gwada mishi mazaunin shi a wutar jahannama inda a ce ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan in mutumin kirki ne mala'iku za su ware zo mushi ne da azaba zai ga azaba katana ya ga mazaunin shi ya ga maka'adu mazaunin shi wanda zai zama a wutar jahannama sai ya gane shi ya tabbatar da cewa eh wanga gashi mazaunin shi sai su sai su koma su ce mushi ka ta sa a kafa ta saboda kayi ma Allah aiki wanda yake aiki kyakkyawa sai su koma sai mala'ikun rahama su zo mushi da mazaunin shi na aljanna su haska mai su ya gani ga mayyafin shi na aljanna wasu daga cikin malamai su ce har sai yayi kawai ya zabura ya ego wani abinci sai a nuna mashi a'a ba yanzu ba za ka shige ka amma dai tun a nan za a buɗa mai wasu ƙofofi ya dinga shaƙar iska ya dinga ni'imtuwa da ni'imomin aljanna tun a cikin kabarin shi ko kuma mutumin banza ne Allah subhanahu wata'ala ya tsare in mushriki ne ko kafiri wanda ya cancanci azaba Allah subhanahu wata'ala ana sa shi a cikin wannan kabarin mala'ikun rahama ne za su wara da shi za su nuna mushi wurin shi a aljanna su ce wannan shi ne makwantarka shi ne wurin ka aljanna da a ce ka bi umarnin Allah subhanahu wata'ala da a ce ka yi aikin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka da shi da wanga wurin shi ne za ka shiga da a ce ka yi biyayya da Allah da manzon shi sai ya yi kamar ya yi koro ya nemi ya shiga sai su ɓace mushi sai mala'ikun azaba su zo mushi su zo mushi da wurin shi na wuta su nuna mushi cewa wannan shi ne wurin shi kuma wannan shi ne aikin shi wanda ya aikata yanzu girba ce zai yi sai ya zamna cikin azaba a cikin wannan kabarin nashi kayin ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya tada shi kuma ya sa shi a wutar jahannama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake makamarta ya ce yadda kabari guda biyu ya ce don newa a kabarurkan guda biyu ana yi musu azaba zaɓai su da mamaki ya ce tabbas ana musu azaba kuma ba ana musu azaba ba ne da wani abu ana musu azaba ne da laifin sukan da suke wanda ba sa ka kara su da karya ba ya ce guda ya kasance bai su turtawa daga yi tsarin shi in yana yi tsari yana bari yi tsari yana wasan mushi guda kuma ya kasance yana yawo da annabimanci yana yawo da gurbace-gurbace yana yawo da aibanta mutane da cin mutuncin mutane idan wannan ke nuna wa lalle tabbas duk wanda ya mutu ya shiga kabari zai ga wutan jahannama kuma zai ga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane daidai aikin shi ne Allah subhanahu wataala zai tsiyatar da shi in ya kasance daga cikin mutanen kwarai zai zamna a cikin ni'ima wadda take ta har abada in ya kasance a cikin mutanen banza wanda suka cancanci azaba zai kasance a cikin wannan tashin hankalin ha a tashin rasuwa da kiyama kuma a jiwa da ta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari abinda mutanen fir'auna su yace annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu arifu ala fir'auna ashadda al'adab ko yau an nuna wa mutanen fir'auna wuta an zo an musu azaba da wuta kuma haka an musu da sayi kuma an musu da bari kuma haka gobe ma za a yi musu Allah subhanahu wata'ala ya ce kullum haka za a yi ta kawo musu wannan mutane a rayuwarsu ta barbar a rayuwarsu wanda suke yi bayan sun mutu saboda sun kangare ma Allah sun saba ma Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawma taqumu sa'at adkhilu ala fir'auna shaddal adab ranar da alƙiyama za ta tsaya kuma a ranar Allah subhanahu wata'ala zai yi umarni da a tura fir'auna da shi da ma'abutan shi baki dai a cikin azaba wanda take tayi wanda suke yanzu cikin ta nauyi tayi da zafi idan ita ce wutar jahannam yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta eh, sama ta yi kudu sama ta yi kudu yace kuma ya cancanta gare ta ta yi kudu saboda babu wurin aza kawa babu wani wuri da dan adam ke iya aza kawai shi ko ke iya aza yatsun shi face cewa akwai mala'iku sun dora goshinsu suna yi ma Allah sujada sai ya ce wallahi tallahi lauta alamu da ma'alam da kun san abin da ta sani ya ku al'umma ta da hiktum qalilan wa la bakaitum kaseera da kun san abin da na sani saboda Allah subhanahu wataala ya dauki manzon shi ya yi isra'i da shi ya sa mala'iku sun dauke shi ya je sama ya gano nau'in ikan azaba da Allah subhanahu wataala yake yi masu laifuka ya gano nau'ikan azaba Allah subhanahu wata'ala ya gwada mashi nau'ikan azaba wanda suna da yawa ya wuce da wani mutum ana jewa ana buga mai wuce kan shi ya wace kayan wannan kan nashi ya dawo daidai kayan wanda ya buga mai wuce ya je ya dawo wuce wannan kan nashi ya dawo daidai kuma ya dawo ya tsara maka mai wuce bayan su ya ga wani cikin wani abu kamar gidan biredi ana yi musu azaba da wuta ya ga wasu ana yanka wuskarsu duka masu laifuka ya ga wasu cikin teku cikin ruwa na jini suna iyo duk lokacin da suka yi iyo suka yi sai a jewa musu duki cikin baki kuma su koma su yi iyo manzo Allah ya ga nau'ikan azaba ya ga abubuwa na tashin hankali wanda suke masu firgitarwa a wannan ranar da aka dai shi sama kuma ya ga aljanna ya ga wasu ni'imomi na aljanna har an gwada mai gidan shi a aljanna a cikin wannan tsayyar da shi da aka yi shi shi yasa yake tausaya mu yake tausaya mu al'umma shi yake cewa da kun san abin da na sani da kun ga abin da na gani to lalle tabbas da kun dinga yin kuka wanda yake karkata kuka mai yawa kuna yin dariya wanda ta karkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa mata da tattu bin nisa'i ala da ba ku tsaya ba kuna neman yin daɗi da mata a kasashen kuɗi duk wannan ya shagaltar da ku ya mantar da ku ko da Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa sai da yayi nadama yayi dama a ce ya zama icce ne saboda shi icce bai da hisabi dama a ce ya zama shi icce ne kawai gashi nan in ya tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya maida shi kasa ko kuma yayi yadda ya ga dama da shi idan wannan ke nuna mu tsoron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ji mu kuma yake shi shi karan kankan shi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani shi ne fiyayyen halitta shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala badaɗayin Allah ne subhanahu wa ta'ala manzu Allah masu ne bai yin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kange shi ga yin zunubai bai yin zunubai kuma shi ne mafi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da haka yake jin wannan tsoron har yake cewa ina ma a ce ya kasance itaciya ce wadda za ta tashi ranar gobe da kiyama ba ruwanta babu wani hisabi babu wani bincike da Allah subhanahu wa ta'ala zai mata saboda ya kubuta daga tashin hankali da abin da ke da wani firgici da tsoro a wannan ranar yasa idan muka lura za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan tsoron shi ya kai tsoro har ya kai tsoro na irin wanda kama yana neman ya ebe kauna da cewa Allah subhanahu wata'ala bai da wata rahama kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai mushi rahama tare da cewa kuma shi masu ne shi masu ne dan aljanna ne yana da tattab shiga aljanna bai da shakku a wannan amma tsabar tausayi da yake ba al'umma shi yake gaya musu wannan hadisin ba dan komi ba dan su tashi dan su tashi su kasance cikin bautar Allah subhanahu wata'ala kan san duniya da san iya ya shagaltar da su su manta da abin da Allah subhanahu wata'ala ya halice su don shi da haka mumuni yana kasancewa cikin tsoro har sai ya gan shi ya shiga aljanna kamar yadda jiya mun gani mun ce wasu daga cikin bayan Allah sun kasance sun yi shekara arba'in raka takbira ta warko ta liman ba ta ubarin su ba amma tare da haka kullum kuka suke suna jin tsoron Allah suna cewa da sun san Allah subhanahu wata'ala ya karba musu sanye da guda to da sun huta da sun samu sanyi a cikin ransu wanda daga cikin bayan Allah yake rubutawa a cikin littafi tsabar tsoro yake cewa mutum yana iya kyautata mu matar shi tare da cewa matar shi ba ta san shi yana iya kyautata mu mahaifan shi tare da cewa mahaifan nan nashi ba su san shi kaga yana ta kokarin kyautata musu yana yi ta kokarin yadda za yi musu amma an karo za ka gani cikin iya shi ne wanda suka yi tsana a cikin iyansu kuma ana samun irin haka ya ce mutum zai kasance yana kyautata mu abokin shi yana kokarin ya kyautata mu wannan abokin nashi amma wannan abokin nashi bai gani wannan abokin nashi bai mutunta shi wannan abokin nashi bai gani wannan kyautata ya ce da mutum yana iya yi kokarin kyautata mu duk wani wanda yake tare da shi amma wa'annan mutane duka ba su karɓar wannan kyautatawa ba su karɓar ya ce abin da yake yin tsoro ga Allah su hannun da ta'ala a ce Allah ya riga ya rubuta shi a wurin shi shi ya rubuta shi na wuta ya ce yana jin tsoron a ce duk abin da yake yi Allah su hannun da ta'ala zai karba duk abin da yake yi Allah su hannun da ta'ala zai kallon shi ya ce saboda haka ne Hassan ya alhassan basari saboda wannan da yake tsoro ya ce da ya san Allah su hannun da ta'ala ya karba mishi raka a guda ko da guda da ya samu sanyi a cikin rayuwar shi wannan shi ne halin bayan allah na gari wanda suka karanta ayoyin allah suka karanta nau'ika na azaba na allah subhanahu wa ta'ala suka karanta hadisan manzan allah wanda suke ba da labarin ranar ba alkiyama suke ba da labarin abubuwan da za su waru na tashin hankali wa'anda suka yi imani imani na gaskiya imani ya shiga zuciyarsu suka yi tabbatar da cewa lalle waɗannan abubuwan da suka karanta Allah subhanahu wata'ala zai aikata su kuma za a tashi a yi wannan ayyuka to shi yasa kullum suke cikin fargaba kullum suke cikin tsoro na cewa Allah subhanahu wata'ala ya tausaya musu Allah ya karbe su a cikin wannan yanayi har su mutu har su samu ba na gobe da kiyama su cira saboda mumini kamar yadda malamai suke cewa yana kasancewa cikin tsoro yana kasancewa cikin firgici har sai ya ga ya shiga aljanna saboda idan an tashi ranar alkiyama lamurran alkiyama lamurran alkiyama har mumini suna firgitar da shi suna ba shi ba komi ne ba dan mutum yana mumini da ya tashi zai gane shi gashi nan Allah subhanahu wataala kamar ya ga mu cewa zai tada mu sarara zai matso rana rana ta kasance daidai kwakwalan tana tawassan tana ta wasa kwakwale manzo Allah ya ce kowa za ka gani zuwa na zuban mushi daidai aikin shi wani zuwa shi daidai kunne wani zuwa shi daidai kawa da shi wani daidai cibin shi wani zuwa shi har da kawun shi kenan wannan azaba ce wanda za ka gani tashin hankali ne wanda da mumini da wanda ba mumini ba kowa yana ciki sai Allah subhanahu sai manzo Allah ya ce sai wata inuwa wanda ke da kai wanda a ranar babu wannan inuwa Allah subhanahu wata'ala zai sa bayan shi nagari a cikin wannan inuwa kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi ceto ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya yi hisabi akai dan wuta wuta akai dan aljanna aljanna mutane sun kagara suna cikin tsoro suna cikin firgici sai sa malamai suka ce kowa a wannan ranar cikin firgici yake kowa a wannan ranar cikin tsoro yake har annabawa da mutanen baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala yatakallamu yawma idhin ahadun illa rusul yace a ranar babu wanda zai yi magana sai manzanni kamar yadda sananne ne gare mu mun taba shi hadisin shafa'a wanda annabawa za su tawo dai bayan dai al'umma su dinga zuwa wurin suna cewa dan Allah ku je ku nemi Allah ayi hisabi musamman tsayin saboda ba don kwai ba saboda ba wai tsayuwa ce ba ake wanda mai daɗi a a tsayuwa ce wanda kowa cikin firgici yake da mummunin da kafin sai dai wani ya yi wani sauki amma kowa cikin tsoro yake wannan zai sa al'umma sai ta tahiya ba su nan ba su nan wajen annabawa suna neman da allah a zo allah subhanahu wa ta'ala da yi hisabi kowa ya san matsayin shi a huta da wannan tsayuwar da ake kenan wannan ke nuna wa rana ce ta firgici manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai iya yin magana a ranar Allah subhanahu wataala zai yi ya ce wake da mulki limanil mulku yau wake da mulki a yau lillahi alwahid alqahar babu wanda ya isa ya buɗe baki ya ce shi ke da mulki a ranar kowa nafsi nafsi yake kowa ta kashe yake manzo Allah ya ce babu wanda ya isa yi magana a wannan ranar sai larabawa sai babu wanda ya sai magana a wannan ranar sai manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kalamun rusul yau mai izin Allahumma salli salli magana annabawa ma a ranar annabawa su suna cikin mutane wanda suka fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi san su Allah subhanahu wa ta'ala ya musu garanti annabawan Allah dukansu yan aljanna ne. amma a ranar kowa kanshi a sunkuye yake a cikin annabawa tsabar firgici a tsoro ba su da wata magana sai allahu masallim sallim ya allah ka kawo sauki ya allah ka sanya yawo maganar da suke ta yi kenan kenan wannan ke nuna mu rana ce wanda akwai firgici wanda yake ba ɗan kaɗan ba shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu da tara wannan jayi lalle tabbas za mu ga wutar jayi za mu gane ta tun a nan duniya a cikin kamar rakan mukayi mu tashi ranar gobe alkiyama shi yasa malamai su cewa ganin jahil ganin wutar jahannama ya daidai ne gaskiya ce tabbas bayu za su gane ta a rayuwarsu ta cikin kabari kuma za su gane ta a rayuwarsu ta lahira saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce da tara wannan jahil lalle tabbas za ku gani wutar jahil kuma a wani wajen yake cewa wa in minkum illa waridha babu wani daga cikin face sai ya fito wutar jahannama an ce sirati wani abu ne kamar gashi yana da kai yana da kai na wuka wannan ana masantawa ne Allah subhanahu wataala kadai ya san yadda yake za a aza shi a bisa wutar jahannama mutane za su zo wani suna bin wannan sirati suna tsallakawa daidai ayyukansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani daga ciki daga cikin al'umma zai tsallaka shi kamar kyaftawa idanu wani kamar walƙiya wani kamar doki wani kamar sassaka ta babban mutum wani kamar tahiya ta namiji wani kuma zai tsallaka da rairayi kenan wannan ke nuna mu cewa mutum ko da mumini ne Allah subhanahu wata'ala ya ce zai ga wutar jahim zai gane ta a duniya tun a cikin kabari kuma a lahira ma zai gane ta iyaka mumini zai tsallake wannan wutar ya je ya wada ya shiga aljanna kafiri kuma zai wada ciki ya dangoma ciki yana cikin azaba har abada Allah subhanahu wata'ala ya yi mamu sani shi yasa a shek sare ali shek yake cewa waɗannan ayoyi suna nuna mu cewa akwai wuta wanda tana nan har yanzu Allah subhanahu wata'ala yana yi ma wasu bayan shi azaba da ita tun suna nan duniya a cikin kabarrukansu kuma akwai babban wutai wanda za su mutu ranar gobe alkiyama su je su iske ta su gane ta kuma su ɗanɗana azaba ta wanda ita ce azaba ta har abada shi yasa wanda daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ayyukin yaki tsabar imaninsu da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu suna yilin yaki suna tsaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu ku tashi ya zuwa aljanna wanda tsawanta wadinta da tsawanta wadin sammai da kasai sai wani bawan ala ana ce mishi Umair daga cikin sahabban manzo Allah Umair bin al-Hammam al-Ansari sai ya ce ya manzo Allah kace wadinta da tsawanta tsawon sammai da kasai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi eh ya ce wallahi ya ce bakin bakin yake cewa tir tir na rance da Allah ya kamata in kasance daga cikin da cikin ta in kasance daga wanda za su shiga wannan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi babu abin da ya raba ka da shiga aljanna a hannun shi akwai da biyu yana tattaunawa ya ce sai wanga ɗan da dinan da ke hannunka a yinin yaƙi kayin awara gwamzawa manzo Allah yana yana shayya a sahabban shi manzo Allah yana ƙara ma sahabban shi ƙarfin gwiwa su tashi yake ce musu su tashi ga aljanna wadda wadinta ya kai wadin sabai da kansa wannan sahabin yayi mamaki yace ya mu ya dace in shiga cikin ta ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace in kasance daga cikin ɗan wannan aljanna manzo Allah ya ce mushi babu abun da ke tsakaninka da shiga wannan aljanna sai waɗannan dabinan da ke hannuwanka ya ware cin dabino ya ci na ɗai ya ci na biyu bai kai ga can yana uku ba kawai sai ya shiwa da shi ya rubuci kafin rai ya kashe su ya soka su soke shi ya soka su soke shi har suka kashe shi daga nan ya shiga aljanna kenan wannan ke nuna mu cewa lokacin da mumin ya mutu dan aljanna ne tun lokacin ya shiga cikin aljanna tun lokacin ya shiga cikin rayuwa wanda ta fita ni'ima tun a nan duniya kenan a cikin kabarurka kuma haka wanda yake yana mugu wanda yake kafin wanda yake dan wuta shi ma idan ya mutu kamar yadda muka yi bayani baya idan ya mutu shi ma kai tsaye zai shiga cikin azaba ne azaba wanda take azaba mai radadi kayan kuma ya mutu ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wa kayan ya tashi ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ide shi wa shi a cikin wutar jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa da ce sun malakar laha ainihin ki sannan lalle tabbas za mu gane ta gani wanda yake na yake wanda shi ne ganin da za a yi mata a ranar gobe da kiyama idan ganin da bawa da mumuni zai mata ko da bawa zai yi mata a nan duniya lokacin da aka sa shi kabari gani ne wanda yake na warko gani na tabbas na hakika wanda zai gani wanda hasko mashi ita ne zai za a iya gani a nan duniya can kuma ita ce zai gani ga ta nan gaban shi ita da kanta gani na hakika ga ta nan a gaban shi to shi ne zai yi ta zai yi a ranar gobe a kiyama shine Allah subhanahu wataala ya ce za mu gani ta gani wanda yake na hakika gani wanda yake na yaqini in nan dan hasko ma mutum ne aka yi to can zai gani gashi gata gashi yana ganin ta tana bore kuma zai bi ta kusan ta ma kowa zai bi ta kusan ta sai dai aiki ne na kowa zai kunta shi dan wuta ya wada dan aljanna kuma ya ya tsallake ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yaridu nasu nar sun mai su dubu na min haɗi amali mutane za su wuta za su wuta wuta kowa zai tsallaka ta wuta sannan za su cire ne da ayyukansu ya ce fa awwalu kalamin ba ɗayansu ko na warkonsu zai wuce kamar walƙiya ta walƙa bit zai wuce ba a maki da zai dawo a tambaye shi ya kuma bai san ya ba kamar walƙiya zai wuce mun ne nagari kenan muna wata Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin wanda za su wuce kamar walƙiya ya ce waninsu zai wuce karre kamar iska ya ce wani kuma zai wuce kamar doki mai gudu ana gudu da shi hakanan zai wuce ya ce wani kuma zai wuce kamar wanda ke bisa abin hawa yana balagugu wanda ke bisa doki ko jaki ko rakuni ko shanuwa yana tayya wadda take tayya balagugu wuce wani kuma zai wuce kamar sarmi na namushi ya ce wani kuma zai wuce kamar yadda yake tahe shi wani kuma zai wuce kamar yanda kamar yana mai yin ciki kenan dai kowa ayyukan shi ne abinda wannan hadisi ke nuna cewa kenan lalle ranar gobe alkiyama za mu ga wuta kamar yadda Allah subhanahu wataala ce summa la tarawunna ha ayna yaqin lalle tabbas za mu gani ta gani wanda yake da yaqini za mu ta musalla shi yasa daga cikin malaman tafsir Imam Qurtubi yake cewa magana Allah subhanahu wata'ala wa in minkum illa waridha yake cewa kira na cewa kira ne yace na kafirai wa'anda wuta ta tabbata a gare su kuma shi kuma kira ne wanda yake na baki daya saboda ita wuta da kafiri gida ne in ya zo wucewa shi wadawa zai ya dawoma a ciki shi kuma ga mummuni abun wucewa ne mamar ne hanya ce kawai bi ne zai yi ya wuce kamar kuna tayya ne kun taho ku da yawa kun yi ba damu bisa hanya an shigo gari wani gidan shi yana bakin gari da an shigo zai sauka ya shiga gidan shi wani zai taho tsakiyar gari ya sauka ya shiga haka nan haka nan shine imam qurtubi yake cewa shi kafiri dama ita wuta gidan shi ce kenan da ya zo bi zai wada shi kuma mumini bawan Allah nagari wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara mishi shiga aljanna zai bi ne ya zo ya bi ya wuce hanya ce kawai gare shi amma dai kam tabbas sai ya bi kuma sai ya gane ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu shi yasa wani wajen kamar yadda muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yadkhulu ahadun janna illa ra'a adamu min an-nari law asa babu ɗaya daga cikin face sai ya ga mazaunin shi sai ya ga makwancin shi ba ɗaya daga cikin da zai shiga aljanna face sai ya ga mazaunin shi sai ya zama kwancin shi a wuta da a ce ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ya ce dan saboda ya ƙara gode ma Allah saboda duk lokacin da bawa ya ga wannan zai ƙara gode ma Allah ya ji daɗi shi yasa a ce mun gayi ka ce rajulun mutumin mutanen wata alƙarya wanda da ya mutu ya gani abinda Allah subhanahu wata'ala ya mushi na'ima yayi nadama yayi ne ina ma a ce Allah subhanahu wataala zai mai mishi dan ya ba mutanen shi labari abin da ya iske na ni'ima da karamci idan dan mutum ya ƙara gode ma Allah Allah subhanahu wataala zai nuna mishi wutan mazaunin shi dan ya san abinda wasu ƴan uwan shi yanzu suke ciki na azaba sai dan ya ƙara gode ma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah zai gwada mishi wurin shi na wuta da a ce ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yan almaza Allah ya cigaba da cewa kuma babu wanda zai shiga wuta face Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mishi makwantar shi ko kuma mazaunar shi a aljanna dan ya kasance cikin bakin ciki cikin nadama cikin yin da na sani saboda a zo a gwada ma kama a zo a ce da ka shiga wanda wurin da ka samu wurin ka a zo a gwada ma wurin gashi nan kuma kai baka shiga ba kaga mutum zai yi nadama wurin kuma yana iya shige shi an ba shi dama zai shige shi ba mamaki ya rayu shekara hamsin ba mamaki ya rayu shekara sittin ba mamaki ya rayu shekara arba'in arba'in da biyar shekara talatin talatin da biyar sannan an ba shi dama wanda da ya so da ya shiga wannan wurin amma bai yi ba sai a gwada mai wurin a ce da a ce kayan aikin kwarai da nan ne makwantanka amma ba ka yi ba shi ya sa ga makwantanka can ita ce jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mun zai haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mu kenan waɗannan ayoyi abinda suke nuna mun cewa ko abinda ya dace mu fahimta a cikin su shine shagaltuwar musulmi da lamuran lahira to abu ne wanda zai sa shi ya tsira saboda ko da mutum ba wai ka tsira daga wuta ba ne kadai ba lamarin na mutum ya samu ya tsira daga shiga wuta ba ne kadai a'a ya samu ya tsira daga tsoro saboda a ranar alkiyama ko mummunai suna cikin tsoro suna cikin tsoro suna cikin firgici wanda yake fita da hankali amma duk lokacin da mummuni ya mai da hankalin shi da ibada ya mai da hankalin shi da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da yake samun abinci akan wannan tsoron lokacin da zai tashi mutane suna cikin wannan firgicin amma shi yana cikin aminci bai da wannan tsoron saboda ita alkiyama a tashi kadai a ga wannan daddaren zan mutane kaga mutane ga sunan kowa shi kadai tashin hankali a sabko da rana ga ta nan kusa bancin fitintunin da ke da kwai wanda allah subhanahu wataala kadai ya san iyakarsu fitintunu na ranar nan suna da yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tausaya mu yake cewa da mun san abin da ya sani da kukan mu yayi dare mu yawa da mun kasance muna yawan tuntuntuni da lahira muna yawan yin kuka muna yawan yin jin tsoro kasance dare mu za ta kasance yar kaɗan ce ba mamaki sai dai mu yi shi yasa mumuni da zai san abin da ke jiran shi da zai ci gaba da bata lokacin shi ne akan ayyuka na da'a saboda ya samu tsira muna hira mun sani cewa mun gani ya yi guda cewa mumini idan ya mutu bai ma Allah shirka zai shiga aljanna ko da ko yana saban Allah subhanahu wata'ala yayi atata zai yi kaso ne a wudo a sashi cikin aljanna kenan wannan ke nuna mumini ala kulli hal ranar gobe alkiyama ba zai dawwama cikin azaba ba wanda ya iske Allah yana mai imani imani wanda yake nagari bai taba hada bautar Allah da ta wani ba bai taba yin shirka bai taba yin tsubba ba bai taba ko kuma yayi ya tuba kayan ya mutu Allah subhanahu wataala yana karɓar tuba to wannan tabbas ko da yana da laifuka Allah subhanahu wataala zai mushi azaba ne daidai waɗannan laifuka kuma in ya gana ma ya yafi mushi amma dai kam tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ya ce bai dawwama a cikin wuta wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai koda kwaran zarra ce na imani kenan wannan to ba wannan ba ake nema ba wannan ciran ba abinda ake nema akan shagalta akan bauta ma Allah subhanahu wataala shine tsira daga tsoro na ranar alkiyama Allah subhanahu wataala yana cewa man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'il yawmin amin duk wanda ya zo da aiki wanda yake nagari duk wanda ya zo da aiki wanda yake kyautawa Allah subhanahu wata'ala ya ce yana da abin da yi wannan aiki saboda Allah subhanahu wata'ala a wurare da yawa ya ga imam cewa yana lullunka aiki kyautawa idan aiki kuma yana saka ma wanda ya aiki nagari da hasana yana saka mushi da kyautawa abu yana lunkawa ya ce wal hasanatu bi ashri amsalha in ya gada ma ya lumka su goma goma in ya gada ma ya lumka su goma kenan dai duk wanda ya aiki nagari to ya sani yana da wani aiki wani abu wanda ya yi wannan aikin da ya yi wani abu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hum min fazarin yawmin thiqani kuma su wa'annan bayan Allah nagari wanda suka yi wannan aikin nagari a wannan ranar ranar firgici da tsoro to su amintattu ba za su ji wannan tsoron tun jiya har zuwa yau muna ta gai firgici da tsoro da ke da kwai ranar gobe alkiyama da in an mutu ma kayan a tashi alkiyama da kuma wanda ke da kwai na farfaji alkiyama ko muna ta cewa hannun ne ba za su cire da su ba Allah subhanahu wataala sai ya dogar zuciya ya ce wanda ya zo da aiki na gari yana da wanda ya yi shi alkhairi Allah subhanahu wataala zai saka mashi da alheri haka kuma zai tsira zai samu aminci akan wannan tsoron wanda ke gobe da ke da kwaira da gobe da kiyama shi yasa ya ba musulmi aljanna da muke yi ana yi tagai ba abun wasa ba ce dole sai mutum ya tashi ya yi aiki kuma aiki tukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akan mun yi aikin ba sai Allah subhanahu wataala ya ga jin kanmu ne ya ga dama ne zai samu aljanna kenan dole mutum sai ya tashi ya yi aiki ya dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ya tabbatar da digadigan shi Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ran shi a bisa wannan Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mishi aikin da yake sannan Allah ya kalle shi da rahama shi ya sa shi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ɗaya daga cikin da zai shiga aljanna da aikin shi babu wanda zai shiga aljanna da aikin shi sabai su kai mamaki ta yaya za a ce babu wanda zai shiga aljanna har kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da suka sani na manzo Allah da yawan imani manzo Allah tare cewa Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi Allah yana cewa ya gafira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara da Allah subhanahu wataala ya gafarta ma abin da ya gabata na zunubinka da kuma abin da zaka yi a nan gaba Allah subhanahu wataala duka ya gafarta ma manzo shi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya sa shi ma ma'asumi ne bai yi laifin amma duk da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayi kowa ibada a cikin sahabban shi suka ce suna mutum zai rena ibada shi yaga ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal qiyamul layl da azumuka kusan su wajibi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl wajibi ce Allah subhanahu wataala yana ce mishi ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Allah subhanahu wataala yana ce mushi ka tashi ka raya dare rabin shi ko kuma ka raga kaɗan daga cikin dare abin nihi dai kiyamun laili wajibi ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dare face manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kiyamun laili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ibadu yana yin nafili yana kokari kuma ya sarke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya sauka mushi amma tare da haka nan yace masahabban shi hanni ba zan shiga aljanna da aiki na ba sai in Allah subhanahu wata'ala ya dubi da rahama shi kenan wannan ke nuna mu cewa aljanna da muke gani muna so ba a samu ta tabbace dole sai an tashi an yi aiki dole sai an tashi sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya masa bai cewa Allah subhanahu wataala yana rubutawa kowa dan wuta ne ko dan aljanna tun yana cikin cikin mahaifin shi Allah ya kaddara hakan sai suka ce dan ni to muke za mu yi aiki ya manzo Allah walimal amal yace musu dai malu wa kullun wa kullun yassaru lima kulli ala wai aiki kowa Allah subhanahu wataala zai sawwake mishi zai sawwake mishi abinda aka halitta gare shi shi yasa manzo Allah yake ga mu cikin wani hadisi cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar aw la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dirham lalle dayan ku zai dinga aiki irin aikin aljanna har sai ya kasance babu tsakanin shi shiga aljanna sai zira'i ne fa yasdu alayhi kitab sai littayi ya riga yin shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai ya aiki irin aiki na yan wuta sai ya shiga wuta ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an kuma da yanku zai dinga aiki irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya kasance tsakanin shi da shiga wuta bai wuce zira'i dai ba yace fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadkhula sai yayi aiki irin aiki na yan aljanna sai ya shiga aljanna kenan dole tun sai yayi aiki kuma sai ya yi ta addu'a yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi akan wannan aikin kamar yadda mun gani a baya da muka zo tafsirin ihdina siratal mustaqim cewa ka ga kanka cikin mutanen bare ba zaɓin ka bane ba gwanin takka bace ba iyawa ka bace Allah subhanahu wata'ala ne ya sauwake maka kanka a wannan wurin da haka sai kai ta roƙon Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa yake ce mun zukatanmu suna hannun Allah subhanahu wata'ala bisa ɗan yatsan Allah yana juya su ne yadda ya gada ba yuqallibu ha kaifa yasha yana jujjuya waɗannan zukatan yadda ya gada ba shi yasa manzo Allah ya ga mu yace cikin fitintunin da za su yi karshen zamani yace zaka ga yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsi kafiran yabiqu dinahu bi aradin min ad-dunya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya ce za ka gani mutum ya wayi gari yana mummuni amma kuma ya mareci gari ya zama kafin Allah subhanahu wa ta'ala yi mamsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sai da addinin shi da wani dan abu bai taka kara ba na duniya kuma yau mun zo irin wannan zaman na kan kenan lamarin lahira lamarin aljanna aiki ne da kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da mu ajiya kuma a ɗazu na ga yi misali wani daga cikin bayan Allah tabi'i ne ya rayu tare da sahabban manzo Allah yana ya kasance yayi shekara 40 yayi shekara 40 liman bai taba cewa Allahu akbar ba face yana cikin sauri amma tare da haka nan yake yin tsoron cewa ka aje duk wanda aikin da yake Allah subhanahu wataala bai kallon shi kenan wannan sune mai nagari mutum ya dinga jin tsoron Allah ya dinga jin tsoron azabar shi azabar Allah ya dinga jin tsoron gamuwar shi da Allah subhanahu wataala wannan zai sa ya dinga yin aiki ya dinga jajircewa duk lokacin da ya kasala idan yana gamawa da tsoro ya dinga gamawa da tsoro yana tsoron Allah subhanahu wataala to zai dinga tashi yana yin aiki a kowane lokaci ba zai shagala ba san duniya da san dukiya ba zai shagaltar da shi ba shi yasa manzo Allah wata ne tara sahabban shi yake ce musu sil'a Allah tana da tsada ala inna sil'atullahi ghaliya ala inna sil'atullahi jannah yake ce musu kafin saidawa na Allah abinda Allah subhanahu wata'ala yake saidawa ya baje koli ya ce yana da tsada sosai yana da matukan balar ba haka nan ba ake samun shi ya ce abinda Allah subhanahu wata'ala ya baje koli yake saidawa ko kuma yake ba da ya ce ita ce aljanna idan dole sai mun zara damce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya samu cikin ɗan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa sun mala tus'aluna yawma idin an na'i sannan kuma lalle tabbas za a tambaye ku akan ni'ima akan more wanda kuka yi a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya samu ni'imomi a ban kasa ya samu ni'imomin da ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za mu tun kididdige ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ba ba za mu kididdige ta ba a mutum karan kankan shi idan aka ce ya kididdige ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mashi gangan jikinka kadai yadda Allah subhanahu wataala ya kera ka ya halice ka a cikin kididdige ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi maka da ba za ka iya ba tsari, shan ruwa ita zuwa a jikinka ganinka jinka sarrafa abinci idan ya cika cikinka dukan ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi iska da kake shaka shi yasa wani bawan Allah ya shiga wajen wani daga cikin kulafa wanda aka yi na musulunci ya shiga wajen al'urar rashid ana ce mashi simak babban malami sai ce mashi ka yi min wa'azi malami ne ya shiga wajen mai mulki sai ce mashi ka yi min wa'azi sai akwai ruwa dan kwafi na ruwa ga hannun shi da ya ce yi mashi wa'azi sai ya ce mashi waɗannan ruwan da ke hannunka idan aka kange ka daga su aka ce za a hana maka waɗannan ruwan baki ɗaya ba za ka sha su shi za ka iya ba da mulkin ka saboda a baka wa'annan ruwa ya ce tabbas zai iya ba da mulkin shi don idan kishirwa ta kai kishirwa komi ne ne ke da mutum komi mutum ya mallaka zai iya ba da shi don a baya kwagawa guda ta ruwa da haka ruwa da muke gani ni'ima ce wanda ba ya karama ba ba mutum bai sanin ni'ima ce sai in ya shiga halin da yake cikin kishirwa kuma babu ruwa a kusa gare shi kuma bai da damar ya sha ruwa ya ce zai iya ba da mulkin shi saboda waɗannan ruwa ya ce to idan allah subhanahu wa ta'ala idan ka sha wannan ruwa ya ce yanzu idan aka kange ka aka hana ka hitar da waɗannan ruwa yana nufin da hitsari kenan idan aka hana ka hitsari ya ce za ka iya ba da mulkin ka don ka samu ka hitsari ya ce zai iya ba da ya ce mishi to allah wadan abin da kana iya ba da shi saboda ruwa da hitsari ya mai wa'azi wanda yake takaitacce kuma da abun da bai taka kara karya ba ruwa da ya tsari ce inda kuma ko yanzu da mutum zai shi likita zai gani wanda Allah subhanahu wata'ala ya rike mara shi bai iya fitar da ya tsari kan shi da za ka tambaye shi in yana da duk abun da ya mallaka zai iya badawa don ya samu layiya da dinga yin wannan ya tsarin da ya kenan waɗannan duk suna cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mamu wanda ni'imomi ne kullum muna cikin su amma kuma ba mu kula da su haka ni'ima ta lahiya ni'ima ta lokaci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni'imomi ne guda biyu amma mutane muna wasa da su as-sihhat wal haram lahiya da kuma rara ta lokaci shi yasa bayan Allah na gari duk lokacin da suka samu rara ta lokaci lokacin da sun gama wasu ayyukansu duka ayyukan da suke yi sun gama suna zamnawa ne su mai da gaba gabas su yi ta ambatan Allah su subhanahu wa ta'ala su yi ta istighfar su yi ta zikiri suna ambatan Allah subhanahu wa ta'ala saboda wani daga cikinsu yana jin bakin ciki a ce minti dai ya kai mushi gaban sa amma yau ya kake gani yadda muke wasa da lahiyar mu da lokacin mutum yana layin shi lau sai a kira sallah amma sai ya zama shi mutum yana layin shi lau ana kiyamun laili kiyamun lailin gada ake yi yanzu ta daɗe nan da sati guda za ka gani tattara kaya ne ake haifan kwana da ita an gama wanda ya zo ya yi zai samu ladar shi ranar gobe da kiyama shi kuma wanda ragganci da kasala ta hana shi ya so ya yi shi kenan wannan raggancin da wannan kasalar sun wuce ba abin da zai samu kuma wannan lokacin ya riga ya wuce ba zai taɓa dawowa ba duk wanda waka kiyamun lailin tabbar shi ta wanga watan ba za ta taba dawowa ba ta riga ta bar shi duk ramadan inda ya zo ya wuce a cikin shekarunka ba za a taba mai doma shi ba ina nufin ba za a taba mai doma shi ba a cikin shekarunka amma a'a wani da za ka yi na gaba ne ba wai wanda ya wuce ka bane aka mai doma na gaba ne dan Allah subhanahu wataala ya kaddara ma shekara 50 to ba za ka taba yin shekara 51 ba dan ka riski wani ramadan Allah ya kaddara ma shekara 50 ramadan 50 ne za ka yi a rayuwarka idan lokacin kiyama da zai riske ka ne su 50 duk shekara zai riske ka ne a mako guda kenan Allah subhanahu wataala ba zai maimaito mashi ba ka riga ka bar shi ya wuce kenan sai mutum ya tashi yayi amfani da wannan layi da Allah subhanahu wataala ya bashi da kuma lokaci zaka gani wani yana can kwanci wani bai lahiya amma yana so ya taso ya zo amma bai da lahiya kuma Allah subhanahu wataala ya baka lahiya wani kuma yana so ya zo yayi amma bai da lokaci ba mamaki yanayin aikin shi ba mamaki polisi ne ko gendarme ko garda ne lokacin da ake kyamun daidai lokacin za kwamandan ishi da ce mai ka zo ka tai tarawi kai ka zo ka tai fatimi babu yadda iya dole zai ta yi fatimi bai da damar ya zuye wannan aikin amma kai kana da dama allah subhanahu ta'ala ya baka dama za ka gani ana sallah wasu na zama suna shan shayi wasu na fada wanda abu ne na ɗan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jibril ya zo yana ce mai zai yi addu'a da ce amin cikin addu'a da manzo manzo jibril ya yi manzo Allah na cewa amin yace wanda ramadan ya riske shi ba a gafarta mishi a wani hadisi yake cewa ragima an fu rajul adrakahu ramadan wa lam yughfar lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace tir da Allah wadai da mutumin da ramadan ya riske shi ba a gafarta mishi saboda wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake gafara zunubai wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa sabubba na ibada wanda mutum zai yi ibada Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mai zunubai shi kuma ya karɓi tuban shi kuma ya saka mishi da gida aljanna a duk shekara a irin wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala yana kwasan wasu mutane wani adadi na mutane ya iyanta su daga shiga wuta idan Allah subhanahu wata'ala ya iyanta bawa daga shiga wuta a shi kenan ya iya tashi zai ci gaba da aika ne na alkhairi shi da shi da wuta kuma shi kenan sun yi ba shi da wuta zai yi ta ayyuka ne na yan aljanna har ya mutu ya koma ga Allah ya shiga aljanna kenan sai mun tashi mun yi aiki da waɗannan ni'imomi Allah mun yi amfani da waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ni'imar lahiya da ni'ima ta ratan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma latus'aluna yawma idhin 'anil na'im lalle tabbas Allah subhanahu wataala a ranar a ranar tashi alkiyama a ranar da za mu gani jahannama ga ta gani na idanu gani na karara gani na hakika a ranar kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye mu akan ni'imomin da yayi mu muka mutu bacin ni'imomin jiki ga gajikin ni'imomin abinci Allah subhanahu wataala ya mu ni'imomi da abinci Allah subhanahu wata'ala ya mu ni'imomi na dabbobi Allah subhanahu ya mu ni'imomi wanda yace da za mu iya kirga su ba za mu iya kididdiga ni'imomin nan ba Allah ya mu ni'imomin dabbobi ga su nan mu yanka mu ci namu wasu mu tatsi madarar su mu sha kuma bayan haka nan wata su mu yi amfani da ita wajen yin tufafi wasu kuma mu dinga hawa karshe Allah subhanahu wata'ala da ya zana ni'imomin ni'imomin yace wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah subhanahu wataala ya halitto wasu abubuwa ma wanda ba san su ba wanda duka Allah subhanahu wataala ya sa su ne ya yi sare su ne saboda lamuran rayuwar mu na yau da gobe dan rayuwa ta yi mu sauki Allah subhanahu wataala ya ce lalle tabbas za mu tambaye ku waɗannan ni'imomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa kawai dan adam ba za ta gushe ba a farfashi a kiyama har sai an tambaye shi lokacin shi rayuwar shi da aka bashi cikin mi ya bada ta sai an tambaye shi dukiyar da aka bashi ina ya samu ta ina ya sata dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi sai ya tambaye shi ni'imar kawo da Allah ya ma ina kake zuwa da wadannan kawo ni'imar shi da Allah ya ma ni kake shi da wadannan kawo ni'imar gari da Allah ya ma ni kake kallo da wadannan idanu ni'imar cin abinci da Allah ya yi ma idan ka ci abinci ni kake yi da wannan koshin da kai ni'ima sha'awa da Allah ya yi maka wannan sha'awa ta ga ya kake yi ta halal kake bi ta koko ta har duka waɗannan ni'imomin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala sai ya tambaye su sai ya tambaye mu sura ne ba da kiyama kayan mutum ya wuce ya shiga aljanna ko ya fita Allah subhanahu wataala sai ya tsare shi ya tambaye shi waɗannan ni'imomin Allah ya mu ni'imomi sai ya tambaye mu wannan ni'imomin mun sa su don mu yi mushi da'a ne ko ko mun sa waɗannan ni'imomin ko don mu yi mushi idan mu saba mushi Allah subhanahu wata'ala zai tambaye mu kuma tabbas dole za mu ba shi amsa shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hito ya hito daga cikin gidan shi da daddare da shi da da shi da Abi Hurairah sun wuto ko da suka wuto suna ran gadi sai ya ga Abubakar kuma yayi gaba sai ya gaba da Umar sai ya tambaye su suka tambaye shi sai ya tambaye su ya hito da ku a wannan lokacin irin an riga an yi sallar isha'i ne kowa ya shiga gida kenan an kwanta ana jiran ta nan sai asuba ko an ƙara gabuwa an yi ban kwana kuma sai kowa ya hito kuma aka gani sai kowa yake mamaki ya hito da kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abin da ya hito da shi sai yunwa sallallahu alaihi wasallam su ma suka ce babu abin da ya hito da su daga gidajen su sai yunwa hadisi ne ingantacce abin hurairah ya tada shi su ma suka ce ba abin da ya tar da su sai yunwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tahiya sai suka kai gidan wani mutum ne mutumin Makka ne mutumin Madina ne al-Ansari mutumin Madina ne suka fita gidan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwankwasa gidan shi ko da kwankwasa baya ne shi ma ya huta sai aka tambaye matar shi ina mijinki sai ta ce mishi ta ce ya taye ebo ruwa ya kawo musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sai suka jira yanzu wannan bawa Allah ko da yazo shi mai hali ne a gidan shi akwai abinci sai ya kawo musu wani nau'i na abinci na lokacin su biredi da wasu abubuwa wanda su ne abinci ne na tubarkalla a lokacin sai ya kawo ya aje musu da ji karamci na bawa na mutumin nan bayan ya aje musu wannan abincin kayan a ce ya ɗauki kashi ya shiga kwana ya ja cikin awakin shi wani ya yanke musu ya yanke musu wannan ya gasa musu aka yi musu nama mai kyawu aka kawo aka ci da suka ci suka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce summa la tusalu da yawma idin alimai ya ce musu lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai tambaye ku akan wannan ni'ima ya ce kun mutu a gida daga gidajen ku cikan nan ku babu komi yunwa ta koro kun zo yanzu kun samu na abinci da nama kun ci kun koshi za ku koma a gidajen ku cikin ku a cike to ku sani cewa ranar ba ta yamma Allah subhanahu wataala sai ya tambaye wannan koshin da kuka yi saba bayan kun yi shi kuka yi aikin da'a kuka yi ko kuma saba ma Allah subhanahu wataala wata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada tare sahabban sha'ir wani yace musu lalle tabbas ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye ku akan dukkan ni'imomin da ya muku suka yi mamaki saboda a lokacin sun kasance cikin matsalancin talauci suka ce akan al'aswadan za a tambaye mu akan dabino da ruwa saboda lokacin abincinsu bai wuce dabino da ruwa ba sai mai kuɗi ne ake ɗora ɗori gidan shi kawai yadda mun sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kan kan shi ana iya yin kwana ɗaya biyu uku gidan shi ba ɗora gidan shi ne suka ce a kan mi za a tambayar mu na ni'ima kamar suna ganin ai ba mu da wata ni'ima ruwa ne da dabino kaɗai gare mu su ne abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mala tus'alun da yawm ibn al-na'im lalle tabbas ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai tambaye mu akan ni'imomin da yake shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi mu ni'ima ba ya yi mu ita bane kawai haka mu ci mu more mu zo duniya mu more mu tashi mu koma a'a Allah subhanahu wata'ala ya yi mu ni'imomi ne ba dan komai ba dan mu samu sauki a rayuwar mu bauta mishi da haka bauta ita ce gaya kai matuka na abin da Allah subhanahu wataala ya halicce mu da shi shine bauta ba duk zake ma duniya ba ba more ma duniya ba biya halakka mai ta neman abubuwan halakka ne da gobe kullun ina zamu nemi jin dadi kullun rayuwar mu ina zamu nemi wani jin dadi zaka ga idan mutum bai kudi ne yayi karin to yayi karin sinama da mai neman yake ya samu wani abu wanda yayi wannan wanda zai ja maka shi dadi zaka ga yau baya wani kasar gobe baya wani kasar ba dan komai ba kawai neman dadi ne yake neman yanda zai more ma rayuwar shi to Allah subhanahu wataala ba dan wannan ya halice mu ba ya halice mu ne dan ya yassari mu waɗannan abubuwan ne dan mu samu sauki a rayuwar mu mu gina lahirar mu ta gobe dan mu yi guziri saboda nan gida ne na yin guziri ranar gobe alkiyama can ne wajen girma da za a tambayi ɗaya daga cikin mu nawa zai rayu a duniya da zai ce ko mun yadda ne ba zai wuce gari ba amma da za a tambaye shi nawa zai rayu idan ya mutu bai sani ba idan wacce ita ce rayuwa ta har abada mai hankali shine wanda ya yi amfani da duniyar shi da ya gina layar shi mara hankali kuma shine wanda ya yi amfani da duniyar shi ya rusa layar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mamu tsari abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk